إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan sabon majalisi da za mu fara karanta kitabul jami daga littafin alkafi fi fiqhi ahli madina na al-imam ibn abd al-barr al-maliki Allah kara masa rahma yau muna biyu ga watan zulqa'da shekara 1441 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 24 ga watan 6 shekara 2020 a lissafin bature muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana taubiki ya ba mu ilimin amfani da kuma ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya dalilin sa wannan littafin kitabul jami daga littafin alkafi fi fiqi ahli madina na imam ibn abdul bar abubuwa ne guda biyu abu na farko an san uzurin da ake ciki na wannan annoba wanda a sanadiyarta cututtuka suka tsaya to shine karatunmu na risala ya tsaya kuma karatun ana sa shi a kafofin watsa labarai da wasu gidajen talabijin to idan muka ci za mu ci gaba da littafin risala bisa ga wannan tsari da ake ciki a yi karatu a yada ta social media ko a sa kafofin watsa labarai ba tare da halatta jama'a ba mutanen da aka fara karatu da su ta farkon littafi suna bibiyar littafin ba mamaki karatun zai kubce musu to sha sa kuma dalili na biyu kuma barin wato kafofin watsa labaran suna ta maimaita karatun da aka a baya shi ma akwai kosawa jiki to sha sa muku ga ya dace a saboda fa'ida dakatar da karatun risala zuwa lokacin da Allah zai ba da dama abubuwa su dawo kamar yadda aka saba muka ce bari mu fara da wannan littafi wato babu kitabul jami na kafi na ibn abdul bar dalili na biyu ko na uku shine kitabul jami wato babi ne gamamme wato ya hada abubuwa da dama a dunkule yana ba da tarbiyya ne da zalafi kitabul jami ko kuma babu jami yana ba da tarbiya ne da ladabi kuma wannan bangare ne da muke bukata a yau a rayuwar mu ta yau ɗalibar ilmi suna bukatar wannan malumma suna bukatar wannan sannan gama gari sauran jama'a suna bukatar wannan yara ƙanana suna bukata manya suna bukata mata suna bukatar wannan maza suna bukatar wannan to waɗannan dalilai suka sa muka ga ya dace mu fara wannan littafi كتاب الجامع لدى الكافي في فقه أهل المدينة نا الإمام ابن عبد البر ثم يعرف الله سبحانه وتعالى من توفيقي درس مولا وشين درسنا الآية to kafin mu shiga ga karanta shi wannan kitabul jami za mu yi sokaci akan abubuwa guda uku tarjamar a shi imam ibn abdulbar a takaice da kuma littafinsa alkafi abu na uku shi ne a me yasa malaman malikiya musamman suke kawo kitabul jami a ƙarshen littafansu dangane da tarjamar shi mawallafi al'imam ibn abdulbar sunansa yusuf bin abdullahi bin muhammad bin abdulbar annamari daga namir daga zuriyar namir ibn qatis asalinsa balaraba ne amma an haife shi a andalus a garin kurtuba shekara 368 kunyarsa abu umar abu umar ibn abdulbar abu umar ibn abdulbar sunansa yusuf babansa abdullahi kakansa muhammad kuma kakan kakansa ibn abdulbar to shi ne ake dangana zuwa ga kakan kakansa ibn abdulbar abdulbar ba sunan babansa ba amma ya ana dangana zuwa ga kakan kakansa sunansa yusuf ibn abdullahi ko kuma baban kakansa yusuf ibn abdullahi yusuf sunansa abdullahi babansa muhammad kakansa abdulbar wato kakan babansa ana dangana shi zuwa ga kakan babansa an haifi shi shekarar 368 bayan hijira a garin kurtuba kurtuba gari ne a andalus kuma gari ne ya hada manya-manyan malamai ya shahara da maluma da ilimi maluma da yawa ana dangana su ga wannan gari daga cikinsu akwai mai tafsir imamun kurtubi kuma garin kurtuba yanzu haka na ƙarƙashin spain domin ƙasar andalus gaba ɗayanta yanzu imma tana spain ko kuma tana portugal ƙasa ce ta musulmi musulunci ya rayu a gurin wajen shekara 800 da wani abu amma daga baya kafirai suka zo suka mamaye kasar suka kori musulmai daga yankin andalus da an kaje portugal da spain duk kasashen na musulmi yanzu haka kan suna akwai alamu na addinin musulunci gine-gine masallatai da aka mai da su coci ko aka mai da su gidajen tarihi yanzu haka suna tsin wanda ya je zai gan su to amma da manyan malaman na akan aka yi su shi imam ibn abdulbar da imam al-qurtubi mai tafsiri قرطبي من حديث ابن لواء صحيح مسلم شرحي يونس ابن حزم إمام الباجي ابن العربي قاضي عياد ابن حزم الأندلس دو أن من يمن يمال ما أدين المسلمتي عشان أكا يسوى ما دقا بايا أكا أكا الشافع أدين المسلمتي إذا ما جبا أي مسلمتي أقول رمبا سنذير سابا ومرنا الله سبحانه وتعالى كوشي وهنير الله مسلمين سكا ررب كاونا سو سكا صدونيا الله يدور مكي ينسو أكنسو imam ibn abdulbar ya nemi ilminsa iya iyakar kasar andalus ya yawo a ƙarin yammacin kasar da gabashin kasar kudu da arewa iya kasar andalus a nan ya nemi ilmi bai kuja wajen kasar andalus na neman ilmi ba domin da yawa daga cikin maluma na wancan yankin da yawa daga cikinsu sun yi hijira sun yi rihla al'ilmiya zuwa mashi sun fito daga andalus sun je irin su misra su iraki hijaz maka da madina don neman ilimi ba irin su ibn arabi mai ahkamul qur'an dan sukan andalus ne amma ya je mashrik neman ilimi haka na al-qurtubi mai hadisi ya bar kasar andalus ya je mashrik neman ilimi amma imam ibn abdul bar ya neman ilimin sa anan iya kar kasar andalus bai je wani gurin ba ya nemi ilimi daga gurin da yawa daga cikin manya-manyan maluma na wancan yankin kuma da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun nemi ilmi daga gurinsa daga cikin almajiransa akwai ibn hazm al-andalusi yana daga cikin almajiran ibn abdul bar har ma yana yaba wa littafinsa at-tamhid lima ma fi lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal masanid yake cewa la a'lamu fil kalami ala fiqh al-hadith mithlahu ni dai ban san wani littafin da wato wajen muhimmanci da ba da ilmi ya kai matsayin littafin at-tamhid dangane da sharhin hadisi da magana akan hukunce-hukuncen hadisi game littafin at-tamhid na ibn abdulbar ba yace bai san littafin da ya kai wannan ba fa kaifa ahsanu minhu ina ko balle ko a ce wanda ya fi shi ibn hazm yana magana ne a kan zamaninsa iya abin da ya sani amma daga baya an samu littafai da yawa wanda suka yi wa hadisai sharhi muwatta da sauransu ibn albar ya nemi ilmi ya kware a fannoni da dama musamman abin da shafi hadisi malami ne babba daga cikin malaman hadisi ya yi fice wajen fikiyu haka nan da ilimin alkur'ani da qira'at da harshen larabci da tarihi da ilimin nasaba da sauransu ana masa da za ka bi da hafizul maghrib saboda kwarewarsa wajen hadisi da kuma hadda yawan hadisai da sauransu ana kiransa hafiz al-maghrib yaro ya rubuce rubuce da dama suna da yawa kwarai wanda ke karanta tarjamar sa zai ga irin yawan rubuce rubuce da ibn abdul bar yayi a fannoni daban-daban kuma rubuce rubuce masu amfani kwarai da gaske malamai suke cewa Allah ya yi wa rubuce rubuce sa albarka da ya rubutu daban kuma Allah ya yi wa rubutun naka albarka daban to amma ibn abdulbar yana daga cikin malaman da Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin rubuce-rubucen su daga ciki akwai littafin sa at-tamhid lima bil muwatta min al-ma'ani wal asanid sharhi ne yawa muwatta na imam malik a yake sharhi hadisai da imam malik ya kawo yana magana akan rijalul asanid a isnadin ko kuma mutane da imam malik ruwat da imam malik ya ambace su ya kawo su a cikin isnadin yana magana a kansu kuma ya tsara littafinsa ba a bisa tsarin abuwab da imam malik ya yi ba ya canza wa littafin tsari ya tsara littafin ne akan sunayen malaman imam malik malaman da imam malik ya karbo hadisi daga gare su kamar malik حدثني يحيى يكتي وحدثني مالك عن ابن شهاب محمد بن شهاب سيد كيلو wannan sunaye malaman da Imam Malik ya karbo hadisin gare su ya tsara su ya fara da wadanda sunan suke farawa da alif in ya gama da su sai ya fara da malaman da sunan suke farawa da ba in ya gama sai ya fara da malaman da sunayen suke farawa da ta to idan ya dauko kowane malami sai ya kawo duk hadisan da Imam Malik ya rawaito daga gare shi ya kawo hadisan uku ne ko biyar ne ya yi bayani a kansu ima hadisin mursal ne sai ya kawo masa isnadi daban-daban ya tabbatar da hadisin cewa marfu'i ne mausuli ne ta hanyoyi daban-daban saboda haka in za ka je kana neman hadisi a tamhid na ibn abdulbar a saka tsarin da shi malam ya rubuta ba za ka ga irin tsarin abuwa kamar yadda za ka karanta muwatta ko sharhu zurqani da sauransu ba sai ka duba wannan hadisin da kake so bayani a kansa imam mali ya karbo daga wani malami daga ki malamansa in ka san malamin sai malamin sunansa da ne yake farawa inda da mim yake farawa sai ka je babu mim ka duba babu mim sai ka ga sunansa ka ga hadisin ka ga bayanin da ibn abdul bari yayi akan wannan ya tsara a littafinsa ya yi bayani a kan hadisin imam malik ya kawo wanda ke mursal ne ya yi kwarin ya kawo masa isnadi kuma ya yi bayani a kan kunce-kunce na wanda hadisin ya kunsa ya kawo bayanin malamai da littafin yana na an buga shi bugu daban-daban ko akwai malaman da suka zo suka rattaba shi akan abuwa na muwatta na imam malik domin sauƙaƙa wa almajirin ilimi a amfanuwa da littafin malamai da yawa sun yi wannan da sai littafin su na biyu a littafka shi ma dai a kan muwatsa na imam malik ya yi sai dai bambancin a tamhi da istiskar shi ne istiskar su abdubar ya tsara shi ne a kan tsarin abubuwa na imam malik kamar imam malik ya tsara hadisan haka shi ma ya doko hadisan yi musu sharhi bai canza musu tsari ba kuma a cikin siskar ya yi bayani akan wato asar na sahabbai da imam malik ya kawo domin a tsarin imam malik bayan ya kawo hadisi yakan kawo maganganu na sahabbai sannan ya kawo maganganu na tabi'ai sannan ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi ra'ayinsa akan matsala to a cikin tamhid ibn abdul bar ya tsaya ne akan hadisai da aka daga zuwa manzon Allah akan wannan ya tsaya bai kawo maganganun sahabbai ba bai sharhi bai musu sharhi ba sannan bai kawo maganganun tabi'ai ba balle magana imam malik amma da yazo istiskar ya yi magana a cikin hadisi amma ya shafe musu isnadi matanin hadisin kawai zai kawo ba tare da isnadi da imam malik ya kawo ba sannan kuma ya gama da hadisi yana kawo yana sharhi akan wato maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai hatta maganganun rayuka na imam malik da ya kawo ya yi sharhi a kansu ƙari a kan wannan kuma ki kawo mazhabobi na sauran malamai so ba za ka wato tamhi ya hada abuwa guda biyu aiki na hadisi da sharhin hadisi istiskar abin da shi ba da ƙarfi a kai shi ne aikin fikihu duka da cewa yakan yi magana akan isnadi amma ba kamar tamhidi ba daga cikin da tafarsa akwai al-istiab akan sahabbai rayuwar sahabbai ya rubuta sannan akwai jami'a bayani ilimin fadlihi ya rubuta akan ya ɗalibin ilimin zai nemi ilimi muhimmancin ilimi da laduba na neman ilimi ladabin malami ladabin almajiri akan wannan yana an buga shi mujalladi guda biyu manya-manya sannan kuma akwai alƙafi wannan littafin da muka sa gaba a yau za mu fara karatu a ciki da sauran rubuce-rubuce da yawa idan mutum ya koma ga littafan da suka yi tarjama na ibn abdulbar zai ga waɗannan bayanai ibn abdulbar ya rasu a shatiba ita ma shi ma gari ne a andalus garin su imamu shatibi maluma da yawa ana dangana zuwa ga wannan garin wannan garin shi ma da yana kasar andalus ya rasu bayan hijira shekara 463 ibn abdulbar da khatibul bagdadi shekara guda suka rasu malamai sun yi ba masa sun yi ba wa addininsa da ilminsa da aƙidarsa amma za mu ɗauko maganar imamun zahabi yake cewa gane imamin dayyinan fiƙa ibn abdulbar limami ne shugaba ne a ɓangaren ilimi mai addini fiƙa wanda ana yadda da shi ana karɓar hadisinsa da ilminsa mutkinan ya inganta mai inganta ilimi allama mai yawan ilimi mutabahiran shakullum ne ya yi nisa wajen ilimi sahiba sunna ne watiba mai bin sunna mai bin tafarkin manzan Allah wa kana awwalan asariyan zahiriyan fi ma qila kuma inda aka ce farkon al'amarin sa yana bin mazhabar zahiriya thumma tahawwala malikiyan ya koma yana bin daga baya ijtihadin imam malik wajen fatawa a shi yasa ana dangana shi zuwa ga mazhabar malikiyya مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل duk da cewa ana dangana shi zuwa ga mazhabar malikiya amma abubuwa da dama yakan karkata zuwa ga ra'ayin imam shafi kuma zahabi yake cewa wala yunkaru lahu zalim ba za a masa inkarin wannan ba abin nufi a nan tunda ana dangana shi ga mazhabar malikiya me yasa kuma yake karkata zuwa ga ra'ayin Imam Shafi'i yace a'a ba za a masa inkari akan wannan ba fa innahu mimman balagha rutbat rutbat al-a'immati al-mujtahidin domin ya kai munzalin malamai mujtahidai to idan malami ya kai munzalin mujtahidi ba zai lizimtu da mazhabi guda ba zai ijtihadi zai bincike ya ga ra'ayin da ya fi dacewa da dalili ya fi kusa da dalili sai ya aiki da shi to ibn abdulbar ya kai wannan munzalin duk da cewa wajen usul na fatawa yana aiki da usul na imam malik to amma wasu rayuka ya kan fita daga mazhabar malikiya ya karkata zuwa ga ra'ayin imam shafi'i zahabi imam zahabi ya ci gaba da cewa wa man nazara fi musannafati duk wanda ya yi kalli rubuce-rubucen ابن عبد البر بان له منزلته من سعة العلم matsayinsa na ilmin mifadi zai bayyana gare shi duk wanda ya karance ya karanta littafin ibn abdulbar zai fahimci cewa yana da ilmi mai yalwa wa kowace fahimi da kuma fahimta mai ƙarfi wa sayalanin zihin da kuma hankali mai kaifi wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak imamu zabi ke cewa kowa za a dauki maganarsa kuma za a bar maganarsa babu wanda yake ɗari bisa ɗari a kowane lokaci idan ya yi bayani in ya ba da fatawa kullum sai an doki ra'ayinsa babu shi domin ɗan adam zai iya dace da gaskiya sai a karbi maganarsa zai iya yi kuskuri gaskiya sai a bar masa magana to illa rasulallah sai manzan Allah ne manzan Allah ne kawai koyaushe idan ya yi bayani idan zancen ya inganta zuwa gare shi to dole a karbi wannan zancen zahabi ci gaba da cewa walakin idza akhta imamun fi ijtihadihi idan malamin da ya zama zan ijtihadi yayi ijtihadi ya kiya kokarin sa ya fito da hukunce hukunce daga cikin Qur'ani da hadisi ya fito ya ce wannan abin daidai ne ko wannan abin haramun ne to idan yayi kuskure wajen ijtihadi yake cewa la yanbaghi lana bi halatta gare mu ba mu alma musulmi ko ɗaliban ilimi annan sama hasinahu mu manta da kyawun ayyukansu wani gaskiya ma'arifahu mu ɓoye masa ilminsu ta yi malamin nan ya yi ishtihadi matsaloli guda ɗari ya dace da saba'in ko ya dace da sittin ko ya dace da saba'in sai ya kuskure a sauran matsaloli ko ashirin ko talatin saboda matsala talatin da ya kuskure ka zo ta yi watsi da matsaloli guda saba'in da ya dace da gaskiya ta gaba su masa adalci ba saboda kuskurensa ba za ka danne gaskiya da ya dace ba ko kuma mahasin kyawawan ayyuka da ya aikata ba wanda shine adalci na addinin musulunci malam ya kawo wannan ne saboda ana samun wannan kuskuren a lokuta da dama malami komai matsayinsa komai iliminsa ba ma'asumi ba zai iya yin kuskure idan ya yi kuskure sai ka ga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi tun da ya yi kuskure a wannan bangare a wannan matsala za mu yi watsi da shi ka wannan kuskure to shi ne imamu zahabi yana tambayi to idan ka ga kuskuren malami wanda asali malamin nan ne sakyawa manhajinsa yana da kyau ya yi istihari ya yi kuskure to bai kamata ka manta da alheransa ba bal abin da ya kamata ka shi ne nastaghfiru lahu zamu nema masa gafara dangane da kuskuren da yayi wa na'taziru anhu zamu nema masa uzuri kace tayi hadisin da yayin ganta bai isa gare shi ba tayi yana da wata fahimta daban tayi ka nema masa uzuri ga wannan shi manhaji a na adalci domin duk malamin da duk malami idan yayi kuskure za a yi watsi da shi to wannan malami za a duki fata wansa in ka bar manzon Allah hatta sahabban manzon Allah za su ijtihadi za su yi kuskure to duk malami idan ya yi kuskure za a yi watsi da shi to wanda malami ne za a yi aiki da fatawarsa babu shi to kaga irin wannan tunani idan malami ya yi kuskure ya yi kuskure kaza da kaza za mu yi watsi da shi manhaji ne na wato rusa addinin musulunci manhaji ne na ne rusa addinin musulunci wanda kuma da yawa daga cikin matasa sun jarrabu da irin wannan manhajin ta wannan kuskure malamin zai iya yin kuskure to ka dauki alherin kuskuren sa ka nema masa gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Imam Zahabi ya ci gaba da cewa wa kana fi usuli diyan Imam Ibn Abdul Barr ya kasance wajen aqida ala madhhab salaf yana kan tabarki magabata saboda ko wajen aƙida baya da matsala musamman abin da ya shafi sifat sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ibn abdul bar baya ta'wili yana tabbatar da mazhabin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amin ruha kama ja'a ka tabbatarwa Allah madaukakin sarki abin da ya tabbatarwa zatin sa ka tabbatarwa Allah madaukakin sarki abin da manzon Allah ya tabbatar masa ba tare da ta'wili ba ba tare da ta'asili ba ba tare da tashrihi ba ba tare da tamthili ba ba tare da ta'asili ba to wannan shine manhajin Imam Ibn Abdul Barr yake akai yake cewa Imam Zahabi wa lam yadkhul fi ilmi al-kalam bai shiga cikin rikicin ilmul kalam ba ilmul kalam da yawa daga cikin manyan manyan malamai sun shiga su da wani wannan sai zama tusan nadiyar kaucewa manhajin salaf domin ana gabatar da hankali ne akan nan ga abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani ga abin da manzon Allah ya ce a cikin hadisi sai amma sai a gabatar da hankali a doki a doki aya a auna ayar da hankali a doki hadisin manzon Allah a auna hadisin da hankali idan ya dace da hankali sai a karbi ma'anar wannan aya a karbi wannan hadisi idan hadisin ya saba wa hankali sai a yi watsi da shi kawai shi ne abin da ilmin kalam ya gino a kai sanadira wannan manya-manyan malamai sun bata sun saki hanyar magabata to imam ibn abdulbar yana da gusi malaman da allah ya musu baiwa suka tsaya a kan manhajin magabata a ba su yi a ta'wili wannan gina a takaice abin da ya shafi wato tarjama na ibn abdulbar domin mu san waye ne shi ibn abdulbar wanda kuma yana bukatar ƙarin bayani tafsiri akan rayuwarsa sai ya koma ga littafin tarajum kutubun tarajum al'amma wato littafan da suka aka rubuta su don kawo suke bayyana tarihin malamai na kowane bangare irin su albidaya wa nihaya irin su wadda kishi ba don tarjama ya rubuta littafin bidaya nihaya ba amma yana kawo tarihin malamai ibn kathir irin su siyar alamin nubala irin su wafayatul ayan da sauransu da kuma littafin tarjama na musamman na mazhaban malikiya domin kowace mazhaba malamansu sun rubuta tarihi malamansu kowace mazhaba idan ka je sun tattara malamansu sun rubuta tarihinsu kamar tartibul madaris na qadi iyad ya rubuta tarihin malaman mazhabin malikiya da kuma irin su addibaji mazhab na ibn farhud al-maliki da sauransu idan mutum ya koma can zai samu tarjamar ibn abdulbar allah tsara masa rahma abu na biyu littafin su alƙafi wannan littafi ne da fikihu tsantsa malam ya rubuta shi a bisa zauro tambayar da aka yi masa wasu daga cikin ɗaliban ilimi suka nemi ya rubuta musu littafi na fikihu zai tattara manya-manyan matsaloli a mazhabar malikiya waɗanda suke kamar duwatsu ne domin matsalolin fikihu iri biyu ne akwai masail usul wa ummahat manya-manyan matsaloli sannan kuma akwai matsaloli da suke rassa ne ƙananan matsala karkashin kowace matsala babba akwai ƙananan matsaloli an fahimta kayan suka da misali kamar masu zakari alal misali yankun rubuwa misali ta wani matsala ce babba to amma akwai rasta karkashin wannan to yaushe idan mutum masu mai ake nufi da masu idan mutum ya shafi zakarin cikin shafin hannunsa idan mutum ya shafi a zakarinsa da bayan hannunsa idan mutum ya shafi zakarin yaro ƙarami kaga irin waɗannan kaga tafri'at to shi aka tambaye shi ya rubuta littafi wanda zai tattara manya-manyan matsaloli bisa ga mazhabar imam malik to shi ne ibn abdulbar ya rubuta wannan littafi kuma kamar yadda ya ambata a cikin mukaddiman littafinsa ya dogara littafai guda bakwai daga cikin littafin malikiya wanda ya mai da su ne masajin dinsa ya dogara da su duk da cewa wasu ailin yakan koma wasu littafai amma waɗannan littafai guda bakwai da ya lissafa su ne wato masajin dinsa wanda ya dogara da su na farko shi ne muwatsa na imam mali na biyu littafi ibn abdul hakam da daga cikin malaman zaɓar malikiya na uku shine al-mabsuta na ismail al-qadi yana daga cikin malaman mazhaba مالكية أكفى إيراك سنة الحاونة آه أبو الفرج سيكما مختصر أبو مصعب الزهري سيكما موطأ نا ابن وهب إذا قلت أربعة إمام مالك شما ينا دا رواية موطأ لدى الإمام مالك muwatta na farko da ya ambata shine muwatta da riwayar yahya al-laythi domin ita ce riwayar da ibn abdul bar ya yi itimadin ta ya amfani da ita wajen sharhin littafin sa at-tamhid da kuma sharhin littafin sa wato al-istisqa to bayan ya dogara ya yi amfani da riwayar yahya al-laythi sannan kuma ya sake amfani da muwatta na riwayar ibn wahab wajen rubuta littafinsa alkafi waɗanda su ne masajin nasa wajen rubuta wannan littafi kuma mitar wannan littafin na farko dai babban malami na mazhabar maliki ya rubuta wanda ya san mazhabar sanda ya koma ga usul wato masajin muhimmai na mazhabar malikiya sannan abu na gaba kasance wasu malami ne na hadisi idan malami ne na hadisi wato muhimmancin malamin hadisi ya rubuta littafin fikihu wato suna da tantancewa wajen ɗauku magana suna tantancewa ba kamar wanda ke ba malamin hadisi ba ba komai za su rubuta ba komai suka rubuta abin da yake bai dace ba za su yi tambihi abu kaza an fada amma kazan nan bai dace ba baya da ƙarfi to shine mizar wannan littafin kasancewar malaminsa a mawallafinsa malami ne babba mazhabar malikiya kuma malami ne babba a ilimin hadisi abu na uku sai kuma kitabul jami' aljami' ma'ana littafin da ya tattaro abubuwa da dama jama'a yau jama'u jami' jama'u tara aljami' mai tara ma'ana littafi ko babin da ya tattaro matsaloli daban-daban iri wannan in ana rubuta littafi a cikin littafi a kawo babi na musamman ko kitabi na musamman mai suna jami wanda ya faru wannan shine imam malik imam mudarin hijira kafin imam malik malamai sun yi rubutu amma babu wanda ya kawo wannan sai imam malik shi ya fara wannan ya kawo wannan cikin littafin sa al-muwatta kuma shine babi na karshe littafi na karshe kitabul jami akwai kitabus sala kitabus sawm kitabuz zakat kitabul hajj kitabul buyu' kitabul aqdiyah to kitabul jami' shine littafi na ƙarshe a cikin muwatta Imam Malik to me yasa Imam Malik ya kawo wannan babin al-jami' wanda ya tattaro matsaloli da dama a bayan kawo dukkanin abuwa a cikin babun sallah littafin sallah ya tattaro matsaloli da suka shafi sallah gaba da wuri guda a babin zakka ya tattaro wato abinda matsaloli da suka shafi zakka a babi guda haka ne a kitabul hajji haka ne a kitabu albuyu haka ne a kitabul ankiha haka ne a kitabul aqdiya wa shahadat a kowane babi a kowane bangare matsaloli da suke kamar da juna da yadda tara su guri guda abu na biyu shari'a nan umarni da hani umarni da hani nan sun shafi ibada sun shafi mu'amala sun shafi laifuffuka sun shafi aure auratayya sun shafi alkalanci to bayan duk matsalolin da suna da kamar da juna ya hada su wuri guda ya ba su babi sanda kuma akwai matsalolin da suna da yawa kuma ba su shiga ƙarƙashin wadancan abuwa ba ba sa shiga karkashin sallah ko zakka ko aikin hajji ko aure ko cinikayya ko alkalan ba su shiga karkashin waɗannan babubuka duka ba ko matsalolin suna da muhimmanci an yi umarni a kansu ko an yi hani a kansu ko matsalolin nan suna da yawa kuma ba su da yawan da kuma kowace matsala za a ware mata littafi ko bari suna nan da yawa suna da muhimmanci amma kowace matsala yawanta bai kai a ware mata bari ko littafi ba kuma ana bukatar su to shi imam malik sai ya tattara waɗannan matsaloli daban-daban waɗanda ba su shiga karkashin babubukan da suka gabata ba ko sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ko ciniki ko alƙalanci ko aure ba su shiga karkashin waɗancan babubuka ba amma duk da haka suna da muhimmanci kuma ƙananan matsaloli ne kuma suna da yawa ba zai a ware kowace matsala da babi ba to shine sai ya hada su guri guda domin a samu wato amfani to shaka imam malik ya samar da babin aljami kamar yadda imam ibn arabi ya yi bayani don me imam malik ya ware littafin aljami ya kawo a cikin muwatta a ƙarshen littafinsa al-muwatta ya bayyana wani a cikin littafinsa al-qabas sharhul muwatta imam ibn arabi to shine daga nan duk malaman malikiya da suka zo suka kwaikwayi imam malik idan suka rubuta littafi sai a ƙarshen littafin su kawo babu jami kusan dukkanin littafin jikon malikiya in ka doka za ka tarar da wannan din a ƙarshen littafi su kawo kitab aljami wasu ma waɗanda suke ba malaman mazhabar malikiya ba sun yi koyi da imam malik kamar ibn hajar al-asqalani malami ne na hadisi kuma malami ne na mazhabar shafi'iyya a cikin littafinsa bulughul maram ya kawo kitabul jami ya yi koyi da imam malik a rahimahullah amma mafi yawan waɗanda suka wata kawo kitabul jami a cikin littafansu su ne malaman mazhabar malikiyya ka duba isiya akwai ka duba risala akwai ko da mai risala bai kawo da sunan babu jami'a ba amma a cikin littafinsa annawaji wa ziyadat ya kawo ibn abzir al-qayrawani amma an ware littafin aljami daban aka ware shi aka buga shi amma a cikin risala ya kawo da suna babu jumal min al-fara'id wa sunan da wannan unwani ya kawo amma da kitabul jami'i saboda haka kusan ga risala irin su al-qawanin fiqhiyya irin su jami'ul ummahat irin su al-muqaddimat al-muwahhidat na ibn ibn rushd al-jadd duk wannan tafai idan ka duba zaka tarar da cewa sun kawo kitab al-jami saboda koyi da imam malik kuma babin yana da muhimmanci in tara matsaloli daban-daban kuma an ka duba babi ne wanda ke bada tarbiyya gyara halaye da gyara zukata saboda haka ka karanta littafin a mazhabin malikiya ba wai sanin hukunce-hukuncen fikihu kawai za ka sani ba ka san hukunce-hukuncen fikihu sannan kuma ka gyara halayen ka samu tarbiyya ka saboda haka ga a wannan bangaren littafin mazaman malikiya suna da miza suna da wata falala akan sauran littafai da sauran mazhabobi a kitabul jami akwai matsaloli da ake kawowa irin su misali na dubban sallama ya ake sallama isti'izan in ka je gidan mutum ta yaya za ka nemi izini ta yaya za ka shiga sannan na dubban cin abinci da shan ruwa na dubban bacci ta yaya za ka yi bacci sannan kuma na dubban sa riga sannan kuma ayyukan harshe da maganganu me za ka da harshenka abubuwan da aka haramta wa harshenka sannan amalul kulu ayyukan zuci ga wani da tarbiyya ce sannan adabu nazar in za ka kalli abu ta za ka kalla ladabin gani da kuma irin su yin magani neman magani ta za ka yi irin su a ruƙuya irin su wato tsantsene da gudun duniya da kuma ya za ka yi mu'amala da mutane ladabin ziyara in za ka kai wa mutum ziyara me ladabin ziyara ladabin gaida mara lafiya to zikiri da muhimmancin zikiri da kuma na dubba na addu'a ka duk waɗannan ana kawo su kakashin wato kitabul jami kuma abubuwa ne muhimmai kamar yadda muka yi bayani wasu suna ƙara hadda siran manzan Allah a kitabul jami suna kawo siran manzan Allah irin su wannan ibn rushd al-jadd a cikin littafinsa al-muqaddimat al-muwahhidat a cikin babu kitabu jami ya kawo tarihin manzan asirar manzan Allah ya dan mafada da ake haka da ibnu juzai a cikin littafin alqawani al-fiqhiyya da ya kawo kitabu jami ya kawo sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu har ma suna kawo matsalolin akida kamar ibnu hajib cikin littafin jami ummahat har ya kawo matsalolin akida to alai har wato kitabu jami a kitabi ne babi ne wanda ya hada matsaloli daban-daban daban muhimmai waɗanda kowane musulmi yana buƙatar su to sha sa muka ga ya dace ku samu lokaci mu sa wani littafin mu karanta shi don amfanin da ke cikin wannan littafin saboda kuma irin yadda umma yau suke da buƙatuwa ga irin waɗannan matsaloli za mu shiga littafin كتاب الجامع قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله كتاب الجامع جماع الخير كله تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فهوائج الناس كثيرة وأزين الحلي أبي العالم التقوى وحقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال وأن تكون مراجعته له تفهما لا تعنتا وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه وقد اجتلفنا من فضائل العلم وآدابه وما يلزم العالم والمتعلم المتخلق به ولزومه وامتثاله في كتاب بيان العلم ما يشفي العالم ويقر عينه ويكفي المسترشد ويبصره والحمد لله كثيرا كما هو أهله سوى جماء الخير كله تقوى الله متى ترى الخير جباء تقوى الله عز وجل جن صورا الله مدوك يسريه jima'ul khairi ana cewa jima'u shi ma na jam'u taruwan sa guri guda abu yi taru guri guda ana cewa jima'u jima'u shi kuma ana cewa jima'u shi abinda ya hada abubuwa da dama abu ne ya hada abubuwa da dama a karkashin sa ana cewa jima'u wasu malamai suka ce jima'u shi asluhu alladhi yaqumu alayhi tushen anan dai abinda malamin yake nufi abin da zai hada maka dukkanin alkhairi asalin alkhairi tushen alkhairi abin da idan ka same shi ka samu alkhairi gaba daya menene wannan abu ita shine taqwa Allah azza wa jalla din tsoron Allah in ka samu tsoron Allah ka gama da alkhairi gaba daya duk abin da ake ce masa alkhairi ka riga ka samu ma'ana madakar alkhairi tushen alkhairi abinda zai tara maka zai hada maka alherai gaba ɗaya guri guda shine ne taqwallahi azza wa jalla jin tsoron Allah tsoron Allah shine an taj'ala bainaka wa bainan nari wiqaya ka sa tsakaninka da wuta kariya ya zama ka sa mu ka sanya tsakaninka da wutar jahannama kariya ka kubuta daga wutar jahannama ta yaya malamai sun yi bayani da dama a kan abin nufi da ta kawa amma duk maganganunsu ƙarshe zai koma kan abu ɗaya ne shi ne kawai ka bi umarnin Allah ka gujewa abin da Allah hana abin da Allah ya ce ka yi a bangaren akida a bangaren mu'amala a bangaren ibada a bangaren aure a bangaren cinikayya a kowane bangare na rayuwarka a matsayin na musulmi ka yi wannan abu wadda abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka a bangaren akida a bangaren ibada a bangaren mu'amala a bangaren zamantakewa a bangaren cinikayya a matsayin na musulmi ka guje wannan abu ta wani shi ne tsoron Allah in ka yi wannan ka sanya tsakaninka da wuta shamaki kariya kuma abinda Allah zai umurce ka da shi in ma bisa ga tilas sai ka yi ko ya zama ba bisa ga tilas ba an fi so ka yi sai ka yi duk alheri ma abin da Allah ya hane ka bisa ga haramci ma'ana dole ka nisanci wannan abu ka guje masa don guje masa shine alkhairi duk abin da Allah ya ce kai alheri ne duk abin da Allah ya ce ka bari barin sa shine alkhairi dan akwai cutarwa kuma abin da Allah ya hana ka wani sa'a da zai zamanto nisantar sa yafi alkhairi makruhi kenan to kowanne ya zamanto kana nisantar sa haram da makruh sannan kuma kana aikata wajibi da mandub da mustahabbi ɗaya daga cikin magabata at-talq ibn habib yake cewa wajen bayyana me ake nufi da tsoron Allah to shine yake cewa at-taqwa amalun bi ta'atillah aka ce takawa jin tsoron Allah shine mutum wato yayi wa Allah da raja'a rahmatillah tsammanin samun rahmar Allah ka bi Allah kana mai kwaɗayin samun rahmarsa ka samu lada a gurin Allah ka samu tsira a gurin kiyama ala nuri min Allah za ka yi wa Allah da'a biyayya bisa ga haske daga Allah ma'ana bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba don idan mutum shi zai wa Allah da'a zai bi umarnin Allah bisa ga jahilci kila ya zai fara cikin barna ya je abin da ba a neme shi da shi ba ko abin da aka neme shi da shin ya je ya ƙara ko ya rage ya zama ba a bai samu biyan bukata ba to shine ke cewa ala nuri min Allah bisa ga haske daga Allah subhanahu wataala ma'ana bisa ga ilimi da sani yake cewa wa taqwa tarku ma'asiyatillah har wala ya taqwa barin sabon Allah ne santar sabon Allah maqafata iqabillah tsoron azabar Allah abinda Allah ya kada kai ka nisanci wannan abun tsoron kada Allah maka azaba har wala yau ala nuri min Allah bisa ga haske daga Allah ma'ana bisa ga ilimi ka bi abin da Allah ya ce maka da ilimi bisa ga ilimi ka guje wa abin da Allah ya ce maka bisa ga ilimi to wannan shine tsoron Allah to kai wannan ka samu tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah tushe ne a rayuwar musulmi a cikin addinin musulunci ayoyi da suke magana kan tsoron Allah suna da yawa a gurare da dama Allah ce ya hawla ladina amanu taqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wadanda suka yi imani suka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ba su da iyaka haka na hadisan manzon Allah da suke umurni da yin tsoron Allah suna da yawa kuma a gurare da dama Allah madaukakin sarki ya fadi fallala ta tsoron Allah in ka zama mutum mai tsoron Allah irin alheri da zaka samu duniya da lahira Allah ya ambace su a gurare da dama babu iyaka kuma Allah ya ambaci siffofi masu takawa suwaye masu takawa suwaye masu jin tsoron Allah ta yaga a bambanta tsakanin masu tsoron Allah da sauran al'umma kowa zai iya da'awar cewa shi mai tsoron Allah ne kowa zai iya da'awar cewa shi mai bin umarnin Allah ne mai gujewa abin da Allah hana kowa zai iya yin wannan da'awar to amma Allah ta'ala bai bar al'amura haka ba Allah ya kawo siffofi na masu tsoron Allah idan mutum ya karanta zai gane cewa shi yana da tsoron Allah ko bai da tsoron Allah mutane ma za su gane cewa kana da tsoron Allah ko ba ka da tsoron Allah daga cikin amfanin wato alheri alheri da mai tsoron Allah zai samu samun wilayatullahi wato jibintar Allah ya jibinci al'amarin mai tsoron Allah Allah ya jibinci al'amarin su Allah zai soka sannan Allah zai taimake ka Allah zai gafarta ma zunubanka Allah zai yaye maka damuwarka ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا Allah zai yaye maka damuwarka ya kawo maka sauki cikin al'amuranka in ka zama mai tsoron Allah subhanahu wataala Allah zai azurta ka Allah zai arzuta ka ta yadda baka tsammani ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب mai tsoron Allah yana da wannan falala sanda kuma Allah zai baka shiriya haske da mutum zai bambata tsakanin ƙarya da gaskiya ya hau duniya mun ta kula ya Allah kun furkan zai baku haske da shiriya da za ku iya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya ka ware tsakanin ƙarya da gaskiya ni ma shi daga Allah subhanahu wa ta'ala domin mutane sau da dama sukan fada cikin ƙarya ba wai dan neman ƙaryar ba a'a sun ɗauka cewa gaskiya ce kuma ƙarya ce sun kasa fahimtar wannan ƙarya a matsayin ƙarya shi suna aikatawa inda sun sun cewa wannan abin ƙarya ce da ba za su aikata ba to ma idan Allah madaukakin sarki ya nufaci ka da alkhairi ya baka haske da shiriyar da zaka bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan yana daga cikin imomin Allah subhanahu wataala akan bawa sai ya gode wa Allah subhanahu wataala sannan bishara mai tsagawa Allah ya musu bishara a nan duniya da kuma gobe kiyama ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa qalu yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya wal akhirah suna da bishara a nan duniya tun kafin lahira sai na shiga gidan aljanna wa uba sai na samu tsira daga wato wutar jahannam sannan kuma samun kubuta samun kariya daga kaidin maƙiya wa in tuminu tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah sai idan kuka ji kuka yi haƙuri ku musulmai ko mu'mini ko kuka yi haƙuri akan abubuwa marasa dadi da suke faruwa gare ku wa tattaqu kuka ji tsoron Allah kuka bi umarnin Allah kuka yi abin da Allah ya kuma kuka bar abin da Allah ya hane ku la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidin da makiya suke shirya ku kaidin da makiya yahudu da nasara da munafikai suke muku zagun kasa da suke muku Allah ce wannan ba zai cutar da ku da komai ba yaushe za a samu wannan idan an samu haƙuri an samu takawa saboda haka takawa ba karamin alheri ne تشافى إمام ابن عبد البر يا فارا كتاب الجامع دوانا جماع الخير كله تقوى الله عز وجل عندي هل أنسى مطورا الله وأنسى مصاب كومي duk matsalar da al'umma suke suke a yau matsalar da al'umma musulmi suke suke a yau ba wata ababa ce illa kawai rashin yin tsoron Allah mai tsoron Allah nan tushenta yana cikin zuciya manzo Allah yake cewa at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna tsoron Allah na nan yana ishara zuwa ga kirjin har sau nan ne tushen takawar Allah ce sannan kuma idan aka samu tushen takawa takawar a cikin zuciya sai kuma ta bayyana a sauran gabban jikin dan adam inda akwai jin tsoro a cikin zuciyarka tsoron Allah cikin zuciyarka sai wannan ya bayyana a harshenka ka faɗi gaskiya ba za ka yi ƙarya ba in da kuji tsora cikin zuciyarka sai ta bayyana a idonka ba za ka kalli abin da Allah haramta ba in ka tashi kallo sai dai ka kalli abin da Allah halatta ba tsoron Allah ka cikin zuciyarka ya tafi in ta tabbata ya tabbata a hannunka ba za ka taba abin da Allah haramta ba sai dai abin da halatta ba in tsoron Allah ya tabbata cikin zuciyarka da kafafuwanka ba za ka taka gaje gurin da Allah hana ba to sha zama zaki a tsakuwa hauna nan ne tushe da tsoron Allah yake amma wanda kuma in dai akwai tsoron Allah cikin zuciyar to kuma dole ya bayyana a zahiri kuskure ne wasu jama'a idan kace masa malam kada kai kaza malam ka tashi kai sallah kan lokaci ai tsoron Allah anan anan anan yake eh nan ne tsoron Allah yake to amma in dai akwai anan me hana shi ya bayyana me hana shi ya bayyana wajen aikinka wajen maganarka wajen mu'amalarka to matsalar al'umma a yau a takaice ita ce rashin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayi wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin zuci da kuma zahiri wai karba wani kyawun ayyukanmu kurakuranmu ala mu da sarki gafarta mana ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen mafiya kyawu da suka fusa mafiya ɗaukaka ya wanzar mana zama lafiya wannan ƙasa za mu sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke yin al'umma musulmi Allah shiga tsakanin mu da su subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk